سورة في مكية وهي ست وثلاثون آية wannan sura ne ga wanda idan za su auna amfanin mutane suna ragewa ko kuma idan za su aunar a nasu su auna da babban kwano su auna mutane da ƙaramin kwano to Allah ya ce a kansu ne a maka ne ko a madina tana da aya talatin da shida daidai بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم ويل للمدثفين wailun kalimatul azabi kalma ce ta azaba aw wadin fi jahannama ko kwari ne a jahannama lil mudabbibina ga masu tauye mutane amfanin gona الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون allazina sune wa'anda idza iqtalu yayin da za su auna alan nasi ga kayan mutane yasahuna sai su fauce alkailu abin awon وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون wa idza kaluhum amma yayin da su za su auna wa mutanen kalu lahum su auna musu awwazanuhum ko za su auna musu a kisikeli yubsiruna sai su tawi yanqusuna alkaila sai su tauye awun awul wazani ko su sauya sikelin Allah ya ce aikin su kenan ni Allah ya faɗa kan su ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون yanzu a yi jama'a masu yin wannan in kun ɗaura sikeli sai ku sa sikeli ya zama mai ƙarfi ku ɗaura masa abu mai nauyi su ke ne ki ja yanzu a heba kwa tunanin za ku gamu da Allah ko irin masu mai ɗin nan na fetur sai ga an matse an matse sai a yi ta auna mutane bai isa lita ba Allah ya ce ba ku gama nan za ku gamu da Allah to koma wane ne dai wanda zai auna kaya ya tauye yana cikin wannan lamarin Allah ya ce ala ya zannu wai ba ku sakankance ba ne ulaika irin waɗannan bayi annahum mabusuna ba su zama ababan tahi bane a lahira za mu tahe su bane wani rana ne ليوم عظيم Allah ya ce ku tuna fa akwai rana mai girma fa huwa yawmal qiyamati ne ranar gobe kiyama يوم يقوم الناس لرب العالمين yawma a wannan wuni ne yaqumun nasu za a tada mutane da kabari li rabbil alamin su zuwa tsaye da su a gaban Allah ayal kalaiqu li ajali amri saboda lamarin al'ajarin umarnin Allah wai hisabuhu da hisabi wajen za'uhu da sakamako Mm.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين kalla hakan gaskiya ne inna kitabul hujjar kun ga littafin ayyukan kafirai labi sijjin Allah ya ce yana nan mun tara su a wutan sijjin وما أدريك ما سجين Allah ya ce wai waye sanar da kai me ya sanar da kai abin da ake nufi da sijjin ne كتاب مرقوم kitabun littafi ne marqumun makatumin wanda an buga masa tambari ويل يومئذ للمكذبين wailun kalimatul azabi yawma idan a wannan rana lil mukazzibin ga wanda yake kareta abin da aka labarta masa a lahira bai amince ba الذين يكذبون بيوم الدين allazina sune wa'anda yukazzibuna suke karyata bi yawmi dini ranan sakamako وما يكذب به إلا كل معتد نسيم ai wa ma yuka ba kowa ne yake karyata wannan rana ba illa kullu mutadin sai mai shishigi mutajawaz alhadi mai ketare iyaka asimin mai zunubi shi yake karyatawa إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين idza tutli alai ayatuna yayin da muke karanta masa ayoyin mu na alqur'ani qala zaka jana cewa asadir alawwalina tatsuniyoyi ne na mutanen farko bai imani ba كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون kalla Allah ya ce lamarin tsawatarwa ne balbal maganan ka rana ai galaba yaron jayi ala kulubin zuciyarsa fa ya gisha ya lallabe ma kanu yau sai na abin da ya aikata na sabon Allah yaron jayi zuciyarsa Mm.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون kalla anan hakan gaskiya ne innahum kago yannan subobi na mutane da aka faɗa yau mai izin a wannan rana an rabiyin ga ubangijinsu ranar tayin kiyama la mahajubuna su ababan tsarewa ne fala ya raunahu ba za su kalla Allah kallon rahama ba zai musu kallon rahama ba Mm.
ثم إنهم لسال الجحيم Allah ya ce sun ma'ina su ɗanan da salar jahima Allah ya ce za mu kona su a wutan jahima Mm.
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال لهم sai a ce da zo hazal azaba kun ga wannan azaba allazi ita ce kuntum bi tukazzibuna wanda kuke karetawa a duniya ba ku gaskata ba كلا إن كتاب الفجر كلا إن كتاب الأبرار لفي إلين kalla hakan gaskiya ne inna kitabul abrari kaga littafin bayan Allah mumune wanda suka yi aiki suka gaskata cikin imani labi illiyina suna daga illiyina ai kila huwa kitabun jamil amal littafi ne wanda ya taro ayyuka na alkhairin min almalaikati wa mu'minin da mu'mini asqalain na mutane wakila huwa makan illi ne don wasu malaman sun ce guri ne fi sama'i sabiya da saman bakwai ta dal ar yana karkashin al'arhi wa ma adraka wa ma adraka ma illiyun wa ma adraka me ya sanar da kai ma illiyuna abin da ake nufi da illiyuna mm.
kitabun marqum ai illiyuna shi ma littafi ne marqumin wanda an buga masa tambari mm.
yashhaduhu almuqarrabun ya shahadu wanda za su ba da shaida almuqarrabuna min almalaikati makusanta ne daga malaiku inna labrara lafi na'im Allah ya ce innal labrara kun ga bayan mu na gari wanda suka mana biyayya lafi na'imin suna cikin ni'ima ita ce aljannatai ala laraiki yanzurun ala laraiki Allah ya ce suna nan akan kushin ciyoyin su bilajali a cikin sitirin din su yanzuruna ma'a domin na suna sauraron abin da za a ba su na dangane da ni'imomi ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im ta'rifu ana gane su fi wujuhihim a fuskokinsu na raratan akwai haske na'ima na ni'ima ba hajjatin tan'im kyau na nima wanda Allah ya bayar yusqawna min rahiqin maktum Allah ya ce za mu shayar da su daga giya makatumin wanda an buga masa tambari kitamuhu misr wannan abin da aka rufe wato giyan ma miskin almaski ne wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa fi zalika to cikin wannan falyatanafasil mutanafisun falyargabu bi al-mubarakatu duk mutumin da yake kwadayi maza a yi rige-rige ila ɗatin la'i zuwa ga yi wa Allah biyayya samu wannan lada wa mizajuhu min taslim wa miza ai ma yanzu jibe kaga abin da zamu cuɗanya wannan giyar min tasanimi daga tasanimi ne in ji Allah ainan yashrabu bihal muqarrabu ainihin idanu ne na ruwa ya shirau biyar makarrabu na wanda makusantan Allah za su ya innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yalhaqun innal ladzina ajramu kaga wayanda suke masu laifi kamar su Abu Jahil kanu sun kasance a duniya minal ladzina amanu ga wanda suka yi imani irin su Amaru irin su Bilalu da makamantansu ya rakuna suna musu dariya na izgilanci wa idza marru bihim yatagamazu wa idza marru bihim yayin da suka zo za su gifta da mu'mini yatagamazu na sai su dinga musu zumde suna nuna su a baki ya shirunal mujrimuna ila almu'minina bil jabal da murfin ido wal hajibi da gida istizan saboda izgilanci wa idan qalabu ila ahli munqalabu fakihin wa idan in qalabu yayin da suka juyo ila alim izuwa ga iyalansu in qalabu sai su juya fakihin suna masu marmari wa idan ra'awhum qalu inna haula'i dalallu wa idan ra'awhum yayin da suka ga mu'mini qalu sai su ce inna haula'i kun ga wayannan mu'minan dalaluna ai sun bata لإيمانهم بما وثبوا لسن بارد الكيادة سيدنا رسول الله قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا أي كفارا بلا ما أي كفار عليهم أدرس على المؤمنين أي ما أي كوسو حافظين بس ما سكيا أي سبني لهم أو أما با ما سكيا أي شن سبني حتى يردوا har su mai shi su ila masala zuwa ga masalaha fal yawma fal yawma alladhina amanu min al kuffari yarhaqun fal yawma a wannan rana na tayin iyama alladhina amanu kaga wanda suka yi imani da Allah yara kona min al kuffari su kuma lahira za su dinga yi wa kafiran dariya na gatse ala laraiki yanzuru to wayannan talaka wanda suka bi manzon Allah suna nan akan kuyin ciyansu a gidan aljanna yanzuru na min manazilihim suna kallon su a gidansu yalal kufari suna zaga kafirai a yu'azzibuna ana musu azaba mai rakuna bihim suna musu dariya kama ya rakul kufaruhum fi dunya kamar yadda kafirai a duniya suke musu dariya hal su bal kufaru ma kanu yaf'alu ba komai ake saka kafiri ba ai ma kanu yaf'alu na sai abin da ya aikata
suratul min shiqaqi makiyatu wa kamsun wa 20 aya wannan sura ne mai bayanin tsagewan sama an sauke shi daga garin makka yana da aya 25 daidai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim idan sama'un shakat Allah ya ce idan sama'u yayin da goga sama in shakat ta kekkece wa zinat li rabbiha wa huqat wa azina za ta nemi izini na ta yi biyayya na tsagewan wa ɗalibi in shiga gidan an ce ki tsage sai ta yi biyayya ta bi da rabbiha ga ubangijinta wa huqat dama ita ta cancanta ta tsage kuma ta yi biyayya ga ubangijinta wa idan laradu muddat in dai ranar nan ta yi za ga ƙasa muddat ana janta tana miƙewa kamar jenin ne ta ana jan ƙasa tana miƙewa ya mutu wala ya buƙa alaiha bina wala in dai ta miƙe haka duk gini ya rushe eh wala jibalan ba wani dutse da ya an kasa ta miƙe kamar yadda ake jan fata kirgi
وألقت ما فيها wa وتكلت alqad a ran nan za ga kasa ta jefar mafiya abin da yake cikin ta min al mauta na mamata ila zahariya izuwa bayan wa taqalat al za ta kadaitu gaba da mamatu a cikin ta وأذنت لربها وهقت wa azina za ta nemi izini sami'at za ta ji wa da azifi zalika za ta yi biyayya lirabbiha ga ubangijinta wa hukar ita ta cancanci ta yi wa ubangijinta biyayya يا أيها الإنسان إنك كاده إلى ربك كدا فملاقيه ya aiwal insani ya kai mutum in naga kadiyon kai ba mai jayayya ne cikin aikinka ila liqa rabbika kaga haduwa da ubangijinka bayan ka mutu kadahan kana jayayya fa mulaki ai mulaki amaluka za ga mu da aikinka fa almalakur wanda muka ambata maka فأما من أوتي كتابه بيمينه fa ma man utiya amma wanda a lahira haka ja ka auna kayansa haka sauki haka bashi littafinsa hannun dama فسوف يحاسب حسابا يسيرا saboda sannu ya hasabu za a masa hisabi hisaban hisabi ya shirin cikin sauki huwa irin amalu a bujiro da aikin sale kama bila hadisi kamar da ya zo hadisi man nuqisha man nuqisa li hisabu halaka duk wanda za a masa bincike cikin hisabi ya halaka wa ba da al irru ai bujirowa ne ya jawo da anu sai da ya fi masa na wayan kalibu وينقلب إلى أهله مسرورا wayan kalibu kuma zai juya ila ahli zuwa ga iyalansa a gidan aljanna masururan yana mai murna bayan an ba shi takardansa a hannun dama وأما من أوتي كتابه وراء Allah ظهره ya ce kaga wanda muka ba shi takardansa a bayan bayansa huwal kafir shi ne kafiri an tagullu ay yamnahu an yi hukuma an daure hannun dama ila unihi ga wuya wata ja'alu yusrahu asana hagu din wara zari a bayansa nanan an yi haka wannan kuma ai haka haka abin yake fa yakuzu biya kitabu sai riƙe hannunsa ta dama fa sau ba فسوف يدعو Allah سبورا ya ce da sannu kafiri idan an murda hannun ta baya an baya takardan ai da ganin wannan kuma ya san ya halaka fa sau fa yad'u inda ru'yatu ma bi yayin da ya bude ya ga abin da yake ciki sai ya kira saburan halaka yunadi halaka wayyo halaka na ya sabura wayyo halakan sa haka zai faɗa mm.
ويصلى Allah سعيرا ya ce daga yin wannan ba da dadewa ba gaba kaɗan sai a ƙona yi a sayi a wutan sa'ira Allah ya kiyashe mu mm.
إنه كان في أهله مسرورا ainihi kafiri ya kasance da cikin iyalansa da danginsa a nan duniya masaruran yana mai farin ciki na alfahari إنه ظن أن لن يهور innahu zanna ai baya tsammanin Allah ya hura zai juyo gurin Allah ila rabi ya dauka ba zai juyo gurin ubangijinsa ba بلى إن ربه كان به بصيرا bale gaskiya ne yarju ila Allah yake zai komo ila ra- inna rabbahu ubangijinsa kana bihi basiran abinda duk yake Allah masani ne bai manta ba فلا أقسم بالشفق la dan za'ida ne uku zuma karan sai bi shabaki da shabaki huwa hamadi ita ce jajaja fi ubuki a sasanni ba da gurubi shamsi bayan rana ya faɗi ne Allah ya ce والليل وما وسق rantse da dare wa ma wasaka da abin da yake shiga cikin daren na dabobi da wanan so والقمر إذا اتسق ka rantse da wata idan ita saka yayin da ya cika ya zama daren sha hudu لتركبن طبقا عن طبق Allah ya ce latarka banna ai wannan su ya ku mutane ga dalilin rantsuwan nan Allah yake faɗa ai tarkaba ai Allah yake cewa alwawu li tiqai sakinin dabakan mu ne muka hirya ku bai rufi an dabakin bayan rufi hali bayan hali wa huwa al-mawt shine ku mutu summa la yawu araya ku wa bada a bayan sa min hawan kiyama ga burkiji na gobe kiyama Allah ya ce dan wannan muka yi ku ba rufi ne bayan rufi fa malakum فما لهم لا kuma يؤمنون lahum me yake ga kafirin maka ne ai duk wannan abin da ake gaya mu kafiri ba za ku yi imani ba la mani alahu me ke hana ku min al imani gaban gaskiya ai au ayyuha wace hujja kuka rike ne lahum su fi tarki suka bar imani ma a wujudi ba- tare da duk wannan hujja ya kafiri ba zai imani ba وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون wai la yayin da quri alaihim alqur'anu ake karanta qur'ani ga kafirai la yajiduna ba sa sujada ya qara'una ba sa kankan da kai bi an yuminu bihi fi imani li ijabihi saboda ijazan qur'ani بل الذين كفروا يكذبون ka bar maganan ka su dai kafirai masu karyatawa ne ga wannan rana ba sa gaskatawa والله أعلم بما يوعون wallahu hi dai Allah alamu hi ne masani bi ma yu'una yajma'una da abin da aka tara musu a littafin su na kafirai da karyatawa da ayyukan su mummuna Mm.
فبشرهم بعذاب أليم Allah ya ga musu albihir da azaba mai radadi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Allah ya ce illa allazina amanu sai dai wanda suka yi imani wa amilu zaliyati suka yi ayyuka managarta lahum wa gare su ajaran suna da lada gaira mamnunin ba abin hani ba ai gaira munkadin ba mai yanke ba wala manqusin ba abin tauyewa ba wala yamannu biya alayhim ba tare da an musu gori ba سورة البروج مقية وهي اثنتان وعشرون آية wannan sura ne mai bayanin burji an soke yi a makka yana da aya 22 daidai بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والسماء ذات البروج Allah ya yi rantsuwa da sama ma'abocin burji su ne taurari goma sha biyu shi ne burji ta kaddamar an gabatar da su a cikin suratul furqan واليوم الموعود Allah yana rantsuwa wal yawmi da rana al ma'ud abin alkawari shi ne ranar tayin kiyama وشاهد ومشهود Allah ya yi rantsuwa da ranar juma wa mashahudin ya yi rantsuwa da ranar arfa قتل أصحاب الكدود Allah ya la'anci masu tukunyan kar a fil ardi wanda suke tsaga ƙasa
النار ذات الوقود hannun ga wuta za ta lauku da ma'abocin ruruwa إذ هم عليها قعود ilhum yayin da su dinnan alaiha a gefen wannan wutan ta nina a ramin da kududin alal kara suna zaune akan kujerunsu ukudin suna masu zama وهم على ما يفعلون بالمؤمنين idan شهود sun kama mumini idan mutum ya yi imani da wutan nan ya yi imani da wannan sarki sai su kyale shi idan bai imani da wannan sarki ba sai su jefa ya wuta Allah ya ce to wa hum alama ya fa'aluna bil mu'minina haƙiƙa abin da suka aikata mu'minai yawwa dan sun ba Allah min tazibi na azabtar da su bil qaibin nar da jaba su a wuta illam yarju an din in dai ba su koma gaban gaskiyar su ba shuhudun Allah ya ce na shaida ai ruya Allah Allah la anjal mu'minina Allah ya tsere da mu'minai al mulkina wanda aka jefa su a wutan bi kabar arwahi sai Allah ya dabara ya cire ransu qabla hukuhim ja kafin ma su fada wuta wa karajatin nas suka fada wutan ila man zuwa ga suke kafin ma a jefa mu'minin a wuta Allah ya cire ran faraka to kafin ma a kona ya Allah ya ce wa ma na وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز wa ma الحميد naqamu minhum Allah ya ce ba kuma yasa aka musu azaba ba illa an yuminu billahi sai dai dan sun ba da gaskiya da Allah al-aziz mabuwayi a mulkin sa alhamidu gani abin yabo daga cikin ayyukansa baki daya Mm.
الذي له ملك السماوات والأرض allazi lahu shine fa sarkin da mulku samawati mallakan sama yake a hannunsa wal ardi da kasai والله على كل شيء شهيد wallahu sanan ubangiji shahidin sarki ne mai shaidawa ala kulli shay'in bisa ga wani abu ba komai da komai ma an karar abin da kafirai suke masantawa alal mu'mini daga mu'mini illa al- sai dai saboda ban gaskiyar su innal إن ladina الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم innal ladina kaga wa inda batal mu'minina suke jarraba mu'mini mazaje wal mu'minati da mu'mine mata bil iraki da kona su summa lam yatubu in dai ba su tuba sun daina wannan aiki ba inji Allah har suka je lahira a wannan hali فلهم عذاب dan جهنم Allah ya ce hakika a ga a sanar da su za su game da azabar wutan jahannama bi kubri ma dalilin kafircin su ولهم عذاب Allah الحريق ya ce tare da su akwai azabar kuna idan ce azaba ihraqi mil mu'minina na kona mu'minai bil akhirati ala wa qila wani qawlan fi dunya aduna bi an karajat na rasul fa tabarakahum ana kona su to Allah ya ce za su game da azaba mai radadi a duniya wannan dalilin da suka yi azaban nan ai azaba ihraqi mil mu'minina fil akhir wa qila fi dunya bi an karajat wuta ce za ta fito ta kona su in ji Allah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها إن الأنهار الذين آمنوا كن ga wanda suka yi imani wa amila zaliyat da suka yi aiki mana garka lahum jannatun a tare da su Allah ya ce akwai aljannatai tajari tana gudan yamin ta jiya garrai kayinta alanharu koramai ذلك الفوز الكبير Allah ya ce wannan rabo ne babba ba kowa ne zai samu ba sai wanda Allah ya so ya gama shi da rahama ta sa إن بطش ربك لشديد Allah ya ce inna badai rabbika kaga danka na ubangijinka ga bawansa kafiri idan ya kibinsa la yadida mai tsanani ne bi hazri iradati gwargwadon yadda yake nufi innahu innahu huwa yubdi'u wa yu'id innahu cewa sarki Allah huwa yubdi'u da kalka shine sarkin da yake fara kago halatta wa idu ya mai sheta eh ya mai da halatta ai fala ya ya ajidu ma babu wani abu da zai gaje da abin da Allah ya nufi wa huwa al-ghafurul wadud huwa al-ghafuru Allah mai gafara ne lil mazanibina mu'minina mu'minan da suka yi zunubi alwududu almutawaddidu ila aula mai nuna soyayya ne izuwa ga waliyai bir karamati ga karama ta sa bil arshil majid sarki ne ma'abocin al'arhi mahalicin al'arhi mamallakin al'arhi almanji da sarki mai daraja fa'alun lima yurid fa'alun Allah fa'alu ne lima yuridu mai aikata abin da ke nufi la yuji babu abin da yayi sai ya gajiyar da sarki Allah ala ta kadi suljunu wai ba mu zo maka da labarin junudin wayannan randunoni ba su wane ne fir'auna wa samud Allah ya ji ai mun baka labarin Fir'auna Walid dan Mas'abu da Samudawa mutanen Annabi Salihu mun baka labarin su ya Rasulullahi balil ladina kafaru fi takzib bal bar maganan ka allazina kabaru amma wayannan kafiran fi takzib suna cikin karetawa duk da ma ga abin da ya samu wayancan na gaba su mun labarta musu hi wallahu min waraihim muhit wallahu sai ubangiji min wara'ihim a bayan su muhidun ai la azima babu wani abu sai Allah ya kewaye musu da sanin sa ya kama su ba su da matada bal huwa qur'anun majid Allah ya ce wannan Qur'ani ne manje da mai girma fi lawhin mahfuz Allah ya ce mun ciro shi ne daga allon lauhil mahuzi wato allo ne wanda Allah ya dulu tsawonsa ma bainan samai wal arabi ya kai tsakanin sama da ƙasa wa arduhu fadinsa ma bainal mashariqi wal maghrib ya kai gabaci da yammaci ko huwa min durratul bayra'a an yi ta da durra fara wanda ya faɗi wannan Abdullahi dan Abbas ne yardan Allah ya tabbata a gare shi suratu bariki makiyatun waya saba ashirata ayya wannan sura ne mai maganan abubuwan da suke ketowa an sauke ta a garin makka tana da aya goma sha bakwai daidai bismillahir rahmanir rahim bismillahi rahmani rahim wanta mai wa barik Allah ya yi rantsuwa da sama ya yi rantsuwa da abin da yake ketowa daga cikin sama cikin dare su ne taurari aili dulu iya lailan suna ketowa cikin dare wa ma adraka ma barik wa ma direka ne ya sanar da kai ne mai ɗaruka abubuwa masu ketowa annajmu saqib annajama Allah ya rantsuwa da tauraruwar surayya au kullun najama ko dukkanin tauraro saqibin masu huda hankalin aljanan da suka je satan ji in kullu nafsin lama alaiha hafiz Allah ya ce in kullu nafsin duk wani mai rai dalilin rantsuwar lama alaiha abinda mutum ya aikata hafizan Allah ya ce muna kiyaye da abin da kai imma na alkhairi imma na shar illa wal hafizu min al malaikati yafizu amaluha suna kiyaye aikin ka min khairin wa sharri na'am falyanzur al-insanu mimma khuliq fal yanzuru nazar al-ijibari mutum ya duba mana ya gani mimma da wani abu ne kuliga maka halice min ayi shay'in da wani abu ne Mm.
خلق من ماء دافق Allah ya ce mu ne ba muka halici mutum min ma'in daga ruwa dafidin mai tunkure dan uwansa zi indi baki ma abocin tutunkuda mina rajuli daga namiji wal mar'aji da majafira hamiya a mahaifanta Mm.
يخرج من بين الصلب والترائب ruwan yana fita ne min bani salbi daga tsakanin gadon bayan namiji wata ra'ibi da karan kan kalman mace na ƙayin ƙirjinta إنه على رجعه لقادر Allah ya ce innahu ta'ala Allah madaukakin sarki ala rajihi ai ba asal insan ba da mauti bayan mutum ya mutu Allah ya tahi mutum da kadirin Allah ya ce muna da iko يوم تبلى السرائر ranan da za a yi budan asiri taktabiru wa takashibu sara'iru za a yaye sirrori wani a zuciyanka da ka ce za ka yi kaza ba kai ba za ka faɗi kaza ba kai ba a ran nan za a yi budan asiri wani an sa yi addu'a wani ya saki matan wani ya aura sai an faɗa a gaban Allah wani ya kora wani daji shi ya haukatar da wani hiyewa wani sanadi ga wanda aka yi wa ga wanda ya yi a rana ɗaya Allah ya ce za a yi buɗan asiri e ran nan aya zuciyarsa wani ya ƙudiri kaza ya ƙudiri kaza sai a ran nan Allah ya faɗi ramirin zuciyar bawa rama irin ƙudu shi a ƙa'idi abin da zuciya ta yi ƙudiri wani ya ce da niyoyi يوم تبلى shi السرائر ne muka ce ranar buɗan asiri فما له من قوة ولا a ناصر wannan rana ba ma da wani munkir libasin ne yake ga wanda yake musanta tayin kiyama min kuwatin ba yi da ƙarfi yamta nau biya wanda karfinsa zai hana azabtar da shi bai isa ba wala nasirin babu wani mai taimako ya dafa huwanu wanda zai hana yi masa azaba wansa ba izatin raja Allah ya yi rantsuwa da sama zatun rajai ma'abocin ruwan sama li'udi kulli ne in ruwan ya tafi in damuna ya sai ya dawo in ya tafi sai ya dawo shine zatun rajai kowane lokaci in yayi ruwan sai ya dinga komawa yana zuba wala razati sada Allah ya yi rantsuwa da sama ƙasa zatun sadai ma'abocin tsagewa ai sai ta tsage ana da ba ta sai ga tsirrai ya fito innahu laqawlun fasl innahu kaga wannan alqur'ani la qaulun fadi ne fasalan na raba ayyam sila baina alhaqi wal batil ne raba tsakanin ƙarya da gaskiya wa ma huwa billahzal wa ma huwa yi qur'ani bilhazal ba kakaci ne ba billahi ba zance ne na kakaci ne ko na ƙarya ba qur'ani gaskiya ne innahum yakiduna kaida innahum su kafiran maka yakiduna suna ma tanadi kaidan tanadi ya amaluna al-makidata lin nabi sallallahu alaihi wasallam suna aikata makirci ga manzo waki dukaida hakika suna tanadi tanadi istidrajuhum min ayatul Allah yace suna yi manzon Allah tanadi mu ma muna musu tanadi inji Allah za mu rike su ta inda ba mu sani ba ba su sani ba fama hilil kafirin amhilhum ruwaida ya Muhammad kaga jinkirin da muke kafiri amhilhum jinkiri ne muke musu ruwaida zuwa lokaci kadan a lokacin nan sai mu rike su